Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum za ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma da ke gudana a makarantar markazul ulumi shiyar rini jega tafsirin da muftin gwandu akshak malam aliyu rini ya fassara ayoyi daki daki tare da karin bayani alaran mashkur aliyu ke jan baki ɗaliban makarantar almarkaziya ke ɗaukar nauyin kawo mai sauraro tsawon wannan wata na ramadan domin ba da tasu gudunmawa a cigaban addinin musulunci ibrahim sidi muhammad jega ke cewa akramakallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تقبضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يا أيها الذين آمنوا وانجي تبارك وتعالى يا كوما إيماني أنفقوا غاساب والدوكا tunda na gaya muku wa an fiƙu fi sabilillahi wa an fiƙu fi sabilillahi to an fiƙu ku ciyar min ɗaibati ma kasabtum daga cikin tsalkakan abubuwan da kuka nema can duk inda muka fito ana magana ne kan sadaka wa yasaluna kama za min fiqun ulil afwa suna tambayar ka abin da za su ciyarwa ka gaya musu saura to zo wannan aya ana magana ne akan zakka an fi kukuciyar min daga ɗayyibati tsalkakan halal na ma kasabtum abinda kuka nema wa mimma akhrajana lakum min al-ard kuma ku fitar da zakka daga cikin abinda kuka nema rajana lakum bi min al-ard abinda ƙasa ta fidda muku noma kenan wato anan Allah yana jawo hankalinmu kenan an aza farlancin zakka kenan abinda ka noma ko abinda ka nema ma kasabtum shine abinda kuka nema mimma akhrajana lakum min al-ardi abinda kuma na fidda muku daga ƙasa abin noma kenan to sai a fitar da zakka amma tsayiba din wato domin Allah tsalkake ne baya karbar aiki sai mai tsalki mimma akhrajana lakum min al-ardi wala ta yamma mul khabitha minhu kada wurin fidda zakadin nan kuje ku dumfari daukar khabitha mummuna minhu na dukiyan nan dabbobi ko hatsi abin noma ko kuma dukiyar kudi khabitha minhu wato mummuna daga ciki wala ta yamma khabitha minhu tunfiqunahu wanda za ku dauka ku ce ku bayar a cikin zakka walastum bi akhirihi kuko inda ku aka ɗauka aka ba to ba za ku karɓa ba illa an tugmi dufihi sai dai in kun rintsa ido a kai ku ce to to dai mu samu wani ba bari mu karɓi wannan da a rasa da babu duka ai gara babu daɗi bari mu karɓa haka nan ku inda ku aka ba ba za ku karba ba saboda munin abin walastu ma bi akhirihi illa an tumidu fi wa lamu kusan anna la haqiqa Allah gani mawadaci ne akan sadakokin ku da zakkar da kuke yi hamidun kuma godadde ne shi Allah tabaraka wa ta'ala ko kun bashi ko ba ku bashi ba bayan Allah shi ya dai shi kan subhanahu wa ta'ala wato nan ana magana ne akan zakka farlancin zakka ne ake magana ita ko zakkar nan abin noma ne ko abin nema hatsi wanda aka noma in dai abin yukutatu bihi ana cin sa ko yana karba ajiya sun ce duk abin da ba zai iya wata shida ba ajiye to bai zama abin da ake fidda ma zakka ba ya za gani irin su dankali ba a fidda musu da zakka duk da bukulu ne to bukul din ma sun fidda rogo sun je saboda rogo bukul ne yana yaya ƙasa ma yana karban ajiya domin ana garin kwakinsa a yi buhuwa idan aka yi garin kwakinsa to za a fidda zakar garin kwakin abin noma za a kasa goma ne a bayar da kashi ɗaya idan noman nan ruwan sama ne ko ko a'a damshin ruwan damina ne ko cikowa a kasa goma a ba da kashi ɗaya amma idan abin noman nan ka ƙara wata wahala wurin shayar da ruwa ko da guga din yanzu irin kayan ban ruwa na zamani irin inji din nan ko na gas ko na sola ko na fetur ko kuwa da guga aka yi irin nada wanda ake yi da guga din nan to idan kai kai bayi na ruwa kai ka dinga ba da ruwa ta ka kasa goma ka ba da kashi ɗaya to sai ka kasa ashirin ka ba da kashi ɗaya sai dai an ce ba za a fara ba da zakkan ba sai ya kai nisabi a wurin abin noma menene nisabi a wurin abin noma shine ya kai sa'i ɗari uku sa'i ɗari uku mai mudannabi hudu amma idan sa'i ɗari uku ɗin ba mai mudannabi hudu ba ne kila irin sa'inmu ne na irin nan guraren nan namu to mafi yawa sa'in mai mudannabi biyu ne saboda haka sai ya kai sa'i ɗari shida amma an ba da dama domin can nan gaba za mu ji a cikin suratu yusuf Allah zai gaya mana hikimar ma koyi abinci ta yadda ba zai lalace ba domin idan aka bar abinci ba zaru fi sumbulihi din nan idan ba a bai cikin zangarnu ba to za a samu wasu kwari su ci ko wani abu na nan ana ce masa in ba ka ci a ci ma shi saboda irin gudun haka to ko ba su suke ba sai a yi taharif tunda akwai taharisun nahali akwai kirdado na dabino domin a zamanin annabi su ba gero suke nomawa ba dabinai suke nomawa amma idan suka kakkaɓe dabino duka suka ce su yi kamar sa'i ɗari uku ɗin nan irin nasun nan to dabinon zai iya nakasa kamar yadda mu idan muka su suke hatsin ba tashi ci duka ba to hatsin za su nakasa to sai a basu can a baddabi nan can saman ice sai a nemi masana sai zai su yi taharif wato ma'ana tarihi ne kirdado sai ce gonan nan za ta yi ausiki kaza ko ko za ta yi buhu kaza buhu kazan nan zai tashi sa'i kaza to sai a fidda masa zakka shina nan wanda yake din ba ta da addebe ba idan aka fidda zakkar to haka mutum zai dinga ɗibar abinsa yana ci lokaci bayan lokaci ko yana saidawa lokaci bayan lokaci ya riga ya fidda zakka mu ma da yake nan manoman gero ne magabatanmu nan a wannan kasar tamu malamai da aka yi rajihu na fil ilmi irin su shehu usman dan hodi irin shehu abdullahi gwandu da muka sama ko muka samu karatu tukan su to sai suka yi muna tahrisi na gero a lokacin sunan gero yana da albarka zangarnu suna da albarka dukkanin dame ɗaya zai yi mudu sa'i ashirin sai suka ce to sa'i talatin dame talatin ta abin da dame uku kaga a lokacin sun tun da dame yana sa'i ashirin to kaga buhu talatin dame talatin kaga sa'i ɗari shida kenan to su haka suka kiyastawa to abin yana yana lalacewa kissa tana shigo muna kasar tana lalacewa yanzu har ma geron ya kai wanda ya yi tsaba da yawa ya kai dame goma sha biyar ya kai sa'i goma sha biyar in ma ya yi tsaba da wahala ka samu wanda zai kai sha shida ko sha bakwai amma asalin tarihin fidda fada wakas na gero farin wato nisabi nake so in ce nisabin gero shine dame talatin a wannan lokaci dame talatin din amma mai mudu ashirin kowane dame sai a bayar da dame uku to daga nan za a dora kenan in dame hamsin kai dame biyar in dame ɗari kai dame goma in dame ɗari biyu kai haka dai za ka fidda dame ashirin to haka ake ta yi har a yanzu nan saboda haka ko yanzu haka abin yake tafiya amma in kana so ka kirga ka yi keke da keke yanzu ba a cewa dole in kai dame talatin sai ka ba da dame uku ba a ce maka haka in dai zamman nan naka ba za su kai mudu ashirin ba amma in za su kai ashirin to shi kenan dole ka bayar amma sai ka yi lissafi kila in ya kai dame arba'in kila zai iya kai kai ka harrasa da kanka ya tarihi da kanka in kana ganin baka iyawa to saboda gudun kar ka fada cikin haramun sai ka tsaya bakin talatin in kai talatin tunda koda banza ma inda aka fito Allah ya ce wa anfiqu mimma ja'alakum musakhlafi nabi kudi ba ku ciyar kuma ciyarwa tana da kyawu saboda haka in in kana so kai ihtiyadi to duk kai da mai talatin to yi kenan sai ka ba da dame uku dama dai farkon nisabi ne ake magana to haka dabbobi idan raƙumi ya kai guda biyar sai a bayar da akuya ɗaya haka timakai tunkiya da rago da akuya da bunsu duka kala ɗaya ne in sun kai guda arba'in sai ka ba da ɗaya haka shanu in sun kai guda talatin shi ma haka ake yi to sai abin da ya shafi kuɗi su suna canzawa yadda ka ga yanzu sadaki yana caccanzawa daidai lokaci yanzu abinda har suke bayar da lissafi a yanzu lissafin zakka da kuɗi mu Najeriya to ya kai har miliyan takwas da wani abu a irin wannan wannan kwanuka daidai wannan kwanuka sun ce zai kai miliyan takwas har da ɗari takwas da wani abu to amma wannan duka al'amura ne na canji na dola wanda dolar ba canjin ta bane na gaskiya an sake ta ne a kasuwa an ce ta sawo ba ta nemo kanta kuɗi to yasa abin yake hawa sama saboda haka mafi sauki dai kai dan kasuwa tunda Allah ya ce a ciyar to lalle ciyar wannan tana da kyawu to abin da ya kamace ka kana da dan jarin ka ya shekara saboda ihtiyabi kewayewa kar gaje lahira ce an biyo ka kilibta jawo bau an biyo ka kuɗin zakka to duk abin da kake da shi dai mafi sauki maka in shekara ta yi ka har hada ka fidda zakka amma zakkar kuɗi ba irin zakkar noma ba ce zakkar noma a kasa goma a ba da kashi ɗaya idan noman damina ne ko ko sanyin ruwan damina ne ba tare da kai wata wahala ba amma duk da haka shi noman idan akwai zuba ruwa na wahalanka kuma akwai damshan ruwan damina ko cikowa to sai a duba a gani wane ne yafi yawa to wanda yafi yawan nan al'aqallu tabi'ul aksar mai yawan nan to dan karmi sai biyo shi in zuba ruwan ka yafi yawa to hukuncin sa hukuncin zuba ruwa a kasa 20 a bada kashi daya in ko rashin zuba ruwan ka yafi yawa to sai a koma can hukuncin rashin zuba ruwa hukuncin noman damina kenan wannan haka shari'a ta ajiye to amma abin da ya shafi kuɗi su kam ba wai a kasa goma ba ne a bayar da kashi ɗaya ko a kasa ashirin a bayar da kashi ɗaya idan noman da ka zuba ruwa ne shi kan za a kasa arba'in ne a bayar da kashi ɗaya idan kana da dubu arba'in kenan naira dubu ɗaya idan kana da miliyan arba'in sai ka ba da miliyan ɗaya to haka za su yi tafiya kaga abin ɗan kaɗan amma saboda shi ɗaya abin yayi yawa mai miliyan arba'in an ce ba da miliyan ɗaya don Allah wani wahala ne aika min haka sai da Allah ya kai mu gona ya ba mu misali ya gaya muna masallazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim yace idan nace ka bayar da zakka ashe abin da yasa Allah ya mana shimfida da waccan aya inda muka fito saboda zai farlanta mana zakka anan to kar aje kana da dame hamsin an ce ka bayar da dame biyar ka ba da dame biyar ka duba ka kirgace saura nawa arba'in da biyar la ilaha illallah ba gaira babu sabab dame biyar sun tafi ni da zuwa gona ni da noma ni da zuba takin zamani ni da waye ni da waye to kai ka fito da ita kai ka zuba ruwa halal Allah ya ce in kuka bayar linka muku nake ba ka ga kwara ɗaya ka saka ba ka bani ajiya ni ko na baka kwara bakwai kwara ɗaya ta yi zangar zangar zangar zangarniya wajen bakwai ko ce zangarniya a ƙalla kwaya bakwai kwaya ɗari ɗari fi kulli sun mulati mi'atu habbati in ka bayar to in muka je lahira ni zan biyan ka da Allah ce to in baka gane ba to bari dan Allah in ka je gona ka shuka gero kwara biyar idan ka shuka gero kwara biyar to kwara biyar in ka ba da sati biyu za ka iske kwara biyar din ne ya koma wajen kare talatin to in ka ce a ai ni wallahi ba zan ɗebe gero na ba wallahi ba zan rage shi ba yaya ba sai ka bar shi haka kwaya talatin ka bar shi to a bari a gani zuwa gaba wurin ɗiba za ka samu zangarnu za ka samu damma ba kai ragewa ba amma wanda ya ce a ni kan bari in rage sai ya rage kwara arba'in sai ya bar kwara shida ko kwara bakwai bari ɗaya ha gani zuwa lokaci Allah ya cika ta to wannan misali ne Allah yake ba mu don haka a fitar da zakka in ka da zakkan nan kana ganin kamar dukiyar za ta rage ba ta ragewa Allah kara ta yake yi zai gaya mana nan gaba yam haƙullahu riba bi sadaqat walasun bi akhirihi illa an tugmidu fihi ba kwa karba ku to kuma wurin fitta zakadin karkace ka bayar da mugu mara kyawu geron ka yayi kyau dawan ka yayi kyau sai ka duba wani abu na ana ce masa bici sai ka ɗebe shi ka ce ah da Allah ku basu ku je ku bayar Allah ce kar ku yi haka haka wurin zakar dabbobi kar ka duba ramen miya ka ɗauka ka ce za ka bayar kai in kai aka ba ita ba za ka karɓa ba sai ka runtsa ido ka ce to tun da babu ban samu barin karɓi wanga dole saboda haka na kwarai za ka bayar kuma saboda musulunci da sauƙi ba a yarda ka tace mutum ya fidda irin gonarsa gero ya fidda zangarnu manya na iri kai an je ka zo ka ɗauki zakka sai kwashe wannan dame na geron na na iri a'a ba a yin haka nan wannan dai matsakaicin kenan ake so a bayan la zarar wala dirara kana cuta mai gona kana cuta wanda za a ba zakka sannan kai mai bayar da zakka ka san haƙƙin ka ne ɗaukar abin nan ka kaiwa wanda za ka ba kar ka je ka fudda zakka ka samu wani malami tunda anan kasan mun nan wasu mafi yawa an rena malamai har ga wata malam damen kana janje ka ɗauko damen ka dai kai nashi nashi mala naka ne an ce ka fudda zakka in ka fitar in ka ga mala ya kamata ka baiwa ka bashi ko malaman da yawa an gwada wanda za a ba fuqara'u saboda haka kai ne zaka dauka ko ka ba wanda zai dauka ya je ya kai cikin kudin ka zaka diba ka bayar don haƙin ka ne ka je ka abin nan amma mun samu kasan mun ne harkar ta riga ta zama abin ta zama talakawa suna da bukata wani ma ta mai zaki ga wata malam to ran kan gaide su bene ba mu ga abin ba har yanzu fa har yanzu mun shiru muke ji har yanzu oh to ku dai hakuri ba ba kai karshe bane an kai karshe ko da kai karshe suna gobar gida suna jira to suna gobar gida suna jira do Allah in ba Allah ce ba kai ke ba kai kana gida a kai maka to in kana so ka san inda za ka yi kai ku to in ka tsaya to ta saura maka saboda lokaci ne Allah ya riga ya kawo to haka dai abubuwan suke tafiya wa alamu ku sani annallaha haqiqa Allah ganiyun mawadaci ne akan sadakokin kunnan in kun bayar ma kan huka ba kai baiwa hamidun kuma Allah ya babbe ne godadde ne tabaraka wa ta'ala ya gode wa kansa kuma ko ba ku gode masa ba wasu bayan suna nan suna gode masa الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم abin da ya sa wurin bayar da zakaɗin nan zaka fa dole ce dole ce a bayar duk inda Allah ce aqimus salata da ce wa atuz zakata aqimus salata wa atuz zakata wanda bai bayar da zakka to wannan kam da shi da Allah Allah ce a bar shi da shi fazanu bi harbi min Allah fazanu bi harbi kamar mai mai riba haka Allah ya gaya masa saboda suna hade da zakka din za a ji labarin wanda zai zo abin da yasa mutane ba za su fidda zakka din nan abin da yasa mutane ba za yin sadaka din nan in ka zo zaka bayar sai shi dai je karka yadda karka yadda ka bashi wallahi in ka bi in ka biye musu wallahi suna suna tsiyata ka wallahi karka yadda a shedanu abin da yasa shi shedan yayi dukumul faqra kullun yana ba ku tsoron talauci in za ka ɗiba ka bayar ka shafa aljihu ka shafa ka laluba nan ka laluba shi da ke kyale su wannan matsiyata in gabi ta su wallahi kuna komawa ɗai da su rabi da su sai ce kai to Allah ku yi haƙuri malam ku kenan ku sha mutane kai kullum kun laƙe mutane kullum kamar kaska dala sai a yi ta faɗa a'a shedan ne a shaidanu idukum alfaqara shi kullun abin da yake ba ku tsoro ke talauci kar ku ciyar Allah na cewa an fi ku shirne ce kar ku bayar an fi ku la tun fi ku Allah na cewa an fi ku shirne cewa la tun fi ku kar ku bayar kar ku bayar kullun abin da yake ba ku tsoro talauci in kuna bayarwa abin zai karewa alhali ba haka yake ba kun karanta a baya mala'iku biyu yanzilani يقول أحدهما اللهم أعطي مفكا خلفا والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا ɗaya na cewa ya Allah duk wanda yake ɗiba abinsa yana baiwa bayan Allah Allah duk abin da ya zuba Allah ka cika har ya soro ma ya bulbula ɗayan kuma suna cewa amin ɗayan kuma suna cewa Allah duk wanda yake rike abinsa Allah ka rike masa ko shi ma kare ya isa sai annabi ya gaya mata sai ce ya aisha la tuki fa yukillahu alai aisha ina gaya miki magana gaskiya kakki rike abinki karki kyankyame iki ga kyankyame Allah na kyankyame miki mun gani dai mutumin da ya shuka gero ya fi so duguzun kare ashirin bai ji tsoro ba ya tudda kare goma sha biyar ya bar biyar gashi ya cika wuri nan take ya yi kyau ya rike abin sai ce ni ba zai banna ba wallahi ba zai banna ba zan tudda gero na ba sai bakkaran ciyawarsa guda ashirin to a dai zuba zuwa zuwa lokaci kaɗan zai gane bai dibara ba wanda ya cire ya yi cirewa din nan to ya fi shi saboda haka du ka samu dukiya ka cire ka ba bayon Allah ka ɗiba daga ciki in kana iya ma kai irin ciren gero ko dawa ko masara cire da yawa ka ba bayon Allah ka bar ɗan kaɗan kai dai da niyyar ƙwarai amma kar ka yi da niyyar wai masu abin da suka ce wani mai bara ya biyo yana bara yana ko ba wani Allah na ba shi duniya da kiyama duk wanda ya bayar ina mai bani Allah ya linka masa in ka bayar Allah ya linka masa sai laluba aljihunsa ya shafa sai ya ɗauko ɗari ɗari kanan kwabo sai ya ɗauko ya bashi kamar dirham kenan sai ya zo gobar gidansa ya zaune wai abin da yake jira a linka masa ya zauna ya yi ta jira ya yi ta jira ya yi ta jira tun abin safi hantsi har azhar sai ya ce bari mu je mu yi sallah kila sai zuwa anjima ya yi ta jira kai sai da ya ga duhun magariba na batun shiga ce kai bari ka gani sai ya shiga biyar gari kurkuda kurkuda neman mai bala ya shiga nan ya fita nan sai ya ganje ce kai malam mai bara ya ce sandun ka malam sannu ya gayi kai ne ka biyo mara wuri kaza ka ce duk wanda ya ba Allah wani ni ne ya ce na ba ka kwabo ba ne abina tun ɗazu nake har yanzu ban ga koyo shiru nake ji tun ɗazu ba ne abina sai ya karɓe abinsa to ka gani ba wai ko a duniyan ma wallahi Allah linkawa yake ka jaraba illa zuciyar da ta yi danki a shaidanu ya dukkan fakara shi shaidan ba ku tsoro ke talauci kar ku bayar wallahi abun kuna karewa wa ya'murukum bil fasha yana horon ku da yin ruwa fasha din nan du'in da fasha ta zo a cikin qur'ani kana iske zina ne amma nan kamar da shi Ibrahim ya kawo cikin tafsirin sa yace al fasha'u nan shi ba zina bane ruwa ake nufi amma duk inda ka ga inna Allah ya murkum wa ita izul qurba wa yanha anil fashai wal munkar fasha din nan to duka inda ka gan shi zina ake nufi da abubuwan da ke zowa gabanin zina din nan ko wanda suka yi kama da zina amma anan fasha rowa ake nufi a shedani ya idukum al faqara wa ya'murukum bil fasha yana horon ku da ku yi rowa ku yi rowa ku rike kar ku bayar saboda idan kuka bayar abin ku zai yawa a duniya ku ji daɗi a duniya kuma ku je lahira ku iske abinku domin wanda ka ɗauka ka bashin nan in marashi lafiya ne in makaho ne in gurgu ne in kuturu ne in wani mai rauni ne ka bashi da kuɗai ne ka aza masa ya kai maka lahira ka bashi dubu biyar kamar gaci kai malam to Allah zo kai min dakon dubu biyar ina kai min su lahira kuma shi dan dakon ya iya in ya ɗauka ba dubu biyar zai kai ma lahira ba wani lokaci ma miliyan fiye da biyar zai kai ma a lahira sai ka iske lahira fiye da miliyan biyar ka bayi sadaka gashi an jibga an aje maka kuma abin jin daɗi ɗan lokaci ga nan dai kayi don Allah sai haga gurbin nan da ka cire dubu biyar ɗin nan sai ga Allah ya mai suwa maka shi nan take akalla miliyan hamsin nan take Allah mai suwa maka haka saboda dubu biyar ɗin da ka bayar kwanaki ayyada ne idun wal faqar wa yamrukum bil fasha wallahu yadukum maghfiratan minhu wa fadla shi ko ubangi tabaraka wa ta'ala kullun yana jawa hankulan ku ne yana yi muku alƙawalin in dai kuka biye masa shi Allah kuka bi umurninsa maghfiratan minhu za ku samu gafara gurinsa shi Allah tabaraka wa ta'ala zai yafe muku wa fadla kuma zai fifita ku ya ɗaukaka ku duniya da lahira har in ka je wurin mutuwa zai ce Allah khafun alaikum wala antum tahzanun ba wani tsoro gare ku ba bakin ciki ba kuma damuwa ba tsoro gare ku ya idin kula bakara wa yamurkum bil fasha wallahu yadukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim ko Allah haka yake baiwarsa mai yalwa ce kowa da kowa ma Allah ya yalwata ya bashi in ka ce ba na bashi ba zan bashi ba saboda mun yi faɗa da shi ohuma Allah sai ya bashi wai ba ke kan ce ai dubakin da Allah ya tsaga shi ke hore masa abin da ya ci ba ka mamaki dabbobi a daji kaga san rayu kai mamaki in ka je ka samu irin ko su damo a daji ko irin su macizai a daji dajin da ka nemi ruwa ka yi nema ka yi nema har ka halaka ba ruwa amma suna rayuwa ina suke samun ruwa Allah shi san da yake ba su ba ruwanka Allah yake ba su ka duba hakani wani ƙwaro ya shige a cikin rami ina wani kifi da yake shigewa ma a cikin ƙasa kai mamaki to me yake ci sai wajen rabin shekara sai kaga an yi ruwa ya fito Allah ya kiyaye shi ya boye shi ka duba gara irin wannan arzatu gara ka duba ta ka gani sai ka yi duba ka yi duba ka samu ice can wanda sai da ka hau tsane ko sai da kai kokari sannan ka hau kaje can wuri sai ka ice gara sama waye kai ta oho ina ke samu abinci oho Allah yake bata saboda haka wallahu idukum mafidan min fadla wallahu wasi'un mailwaci ne baiwarsa ta hau akan kowa kowa da kowa ma Allah yana bashi abin da ya ci da abin da ya sha duk wanda kaga ya zo duniya bakon Allah ne dan haka ko kai ka gayyo ta bako a gidanka ya zo aiko ka dauke nufin sa kai ma da kake butullu da kake maras kunya matsiyaci ka ga duk wannan sai ba ba ta kama da sifofin Allah to shi ya gaito ka bai kawo ka duniya ɗauko nauyin ka ya kawo ka duniya ya aje ka wannan gidan yace zauna nan kai bakon Allah ne kuma za ka koma wurin sa sai za ganin da kaburi da musulmi kowa sai ga yana jin daɗi dan bakin Allah ne amma fa inda abun yake an je lahira kowa cikin aljihun sa zai sauka kowa zai sauka da cikin aljihun zai sa ake son a cika aljihun da aikin alheri da lada saboda in mun je lahira su ma in an je lahiran hum darajatun inda Allah mutane hawa hawa ne hawa hawa ne kowa gurgurdon aikinsa da imaninsa don da zai samu a lahira alimu kun Allah masani ne ga wanda ya ciyar saboda shi da kuma wanda ya ciyar ba saboda shi ba shi ko yana sane shi Allah tabaraka wata'ala yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kaseera وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الله يسامع أشكنسو Allah ce duk wannan wa'azin da nake muku tun inda aka fito farkon karatun nan tun inda aka fito Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin har inda Allah ya kai ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim aka kare wannan karatun da ya hada Qur'ani duka aka shigo zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yarzuquna yunfiqun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika muflihun duk karatun ya riga ya kare anan duk qur'ani ya riga ya kare duk saura sauran cikon bayani ne kawai duka abin da ya saura har zuwa suratul nas cikon bayani ne karatun ya kare anan to Allah ce waɗannan hikimomi da na gaya muka tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq kadhalika nufassilu al ayati liqaumin yatafakkaruna to waɗannan abubuwa hikimomi ne na Allah yutil hikmata Allah yake bayar da hikima ta inda mutum zai je shi noma ko shi nema ki samu kuɗi dushi Allah ya baka wannan wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima kai dan adam ka fito baka san kowa ba ko uwarka baka sani ba ran da ka zo sai an kwambi zuwa uku inda ka ji kana tsotsoma ma sai ka gane nan da mahaifiyar za ta rasu a ranar za ka tashi ne baka san uwar ba wadda ka sani wadda ke baka mama sai dai in ka girma sai a ga ai ba ta haife ka ba shi Allah sarki ya ban ba saboda ɗakin ta ka tashi ita ke ta isha da kai mama kaji da ce mahi amma ba ka iya rarrabewa ana haka har ka san yaran gida da kuke wasa da suke ba na Allah kenan kai har yaro ya san wai yanzu yana jin yunwa bare yayi kuka wai yunwa yake ji sai a zo a jijjiga shi wannan duk ba shi Allah yake bayarwa har a taba shi a yi masa laifi ya ai hausa zan cewa yaro karbi gaskiyar ka da kuka da ka ji yaro na kuka to an taba shi kai wani abu zai to me aka yi maka me aka yi maka duk wannan hikimomi ne kam ya iya magana ana haka sai Allah ya kama motsa harshen sai ya fara kama ko mama ko baba baba shi ɗaya iya haka har mutum ya kai yanzu ya fara iya faɗin wani magana ruwa ko uwa haka zai dinga faɗi ruwan ma ba iya faɗin su daidai kamar muna a hausa sai dinga faɗin wani abu amma in kun ji kun san ruwa yake nufi haka gashi nan har ya fara iya rarrahe ya fara iya tattakawa ba wanda ya koya masa Allah ya sa masa wannan hikima kai ba ka tunani wa ya koya mana idan mun je mun zuba gero kwaya biyar ya hito ya yi kare ashirin wa yake maka a cire a bar kare shida zuwa bakwai hikima ne an jaraba an gani Allah ya muna wannan fa alhamaha fujuraha wa taqwa duk hikimomin nan gaba daya hikima babba shine ilimi annafi ilimi mai amfani na addinin musulunci shine gaba duka hikimomi ne sai zaje kullu ilmin ilmuhu afdalu min jahli ko ne ilimi sanin sa ya fi ba a san shi ba dukanin ilimomin ka hada su gaba daya babu kamar ilimin addinin musulunci yuti da hikimata man yasha wa Allah yake bayar da shi ga wanda ya so Allah ya bamu wa man yutal hikimata to duk wanda Allah ya ba hikima sanin ilimin addinin musulunci Allah ya raba abin hawa hawa ne wasu qur'ani ya ba su sani wasu hadisi wasu fiqhu wasu kowa ne da abin da Allah ya bashi haka in muka zo cikin hikima na duniya wannan dinki Allah ya hore masa wannan Allah ya hore masa iya sassaka shi tuka ne yayi kaza abubuwa wannan gashi Allah ya hore mai makaniki ne kowa da abin da Allah ya hore masa kuma kowa da ka gani da hikimar da Allah aje game da shi din in ba shi ma akwai matsala in ba shi matsala ta samu ومن يؤتى الحكمة duk wanda Allah ya ba hikima ya gode wa Allah faqad utiya faqad utiya haqiqa an bashi khairan alheri kasiran mai yawa inda hikima ce mai yawa wanda babu kamar ta shine ilimi na addinin musulunci duk wanda ya samu kansa kai gode wa Allah shi ko ji tsoron Allah kar ya zama malan gasani ga ratsi ya ayi magana ayi magana to mu za gwada wa Allah kamin kai wa mu zo wannan karatu tuni a'a kowa wa'azi yake wa kowa wa'azi yake wa mai imani sune waɗanda idza tula alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya haka sai na Umar suka zama wa man yutliki mata faqad utiya khairan kaseeran wa ma yadhakkaru illa ulul albabi amma babu masu wa'azantuwa su gane haka idan aka yi musu wa'azi ya bi ta kunnan su ya zo a zuciyarsu ya tsaya sannan gabobin su su aikata Allah ya samu a cikin su sai ulul albabi ma'abuta hankali ma'abuta hankali ko Allah zai fassara mana su a wani wuri yace ulul albabi allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار سوره اولو الالباب amma can ya gaya muna da muka fito a baya sallan nan a yi ta rijalan aur kubanan fa idza amintum fadhkurullah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun haka ma karanto a baya amma dai ulul albabi aka fassara su duka sun nade a ciki sune masu ambaton Allah da yawa ko a tsaye ne ko a zaune ne ko a kwance ne ko ta wani hali ba zamantawa da Allah suna ambaton Allah to su ne ulul albabi kuma ambaton Allah ba haka kawai ambaton Allah bai tafakkaru na fi khalqis samawati wal ard suna tafakkuri a cikin halittar sama da ƙasa ba ana ambaton Allah ba ana sabon Allah wannan malamai sun soki wannan suka ce kana cewa kana son Allah kuma kana saba masa ya wannan maganar banza ce ai duk wanda kake so dole ka bi umarninsa kuma ka saurare shi kuma yi taliki mata faqad utiya khairan kaseeran ma yadhakkaru illa ulul albabi ba masu azantuwa su gane hakan sai masu hankula Allah ya samu a cikin su وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار tun da ai maganar ciyarwa yanzu za a dawo da maganar mun ji dai ba Allah ba dulul albabi ba masu yawan zikiri a wani sifa can Allah zai gaya mana yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yu'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nutimukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ya yi magana masu alwashi waliyufu nuzurahum waliyatawafu bil baitil atiq man ahad yace a cika alkawali to shine Allah zai gaya muna anan wama anfaqtum min nafaqatin du abinda kuka ciyar na ciyarwa ko menene kuka diba kuka ciyar abinci ne kudi ne ko dai abin dai amfani wanda ka bayar saboda Allah tunda Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi ali to du abinda kuka diba kuka ciyar din nan ko menene in dai abinda ya halatta ne abinda bai halatta ba to wannan babu zancen ka diba ka ciyar da shi haramun kila mutum ya je ya nemi haramun malamai sun ga su gashi biyu to mutum ne ya je ya sata yawawar kudin mutane da yawa ya ce to da ai biyu babu gara ai guda babu kamar miliyan biyar ce bare sadaka da miliyan ɗaya wai shi na da lada ga ce ba shi da lada ko guntuwa ba shi da to ya za a yarce to ladar dai shi bai kuɗin a ba shi lada wancan wanda ya wahala ka yi sadaka da kuɗin mutane sannan lahira in ka je kuma ka biya kuɗin mutane kai sadakan kuma kai ba kai za ba lada ba sai ka ce ah to yanzu idan mutum ya saci kuɗi ya je hajji ya biya kujera hajji to sai yaya nan ko sai suka suka shi biyu ko suka ce ah to shi na da haji kam suka ce a ina haji tunda inna allaha tayyibun la qabla illa tayyiban bai da haji to malamai dai suka tafi cewa yana da haji lada haji shina nan ajiye masa amma ba za a bashi ladan ba shina suna rataye ladan sai ya biya kuɗin mutane to in bai biya kuɗin mutane ba to bai da haji kenan amma da zace masa alaji san da zuwa san da zace yawa yawa yawa yawa an dawo lafiya Allah muka dawo to bai da shi bai da ladan haji a cikin wasu mazahibu amma sun ce hajjin sa yayi amma ladan hajjin ne ba a bashi sai ya biya kuɗin mutane kuma lahira ba zai sa shi cikin mahajjata ba amma hajjin sa yayi in ya biya kuɗin shi kenan da mahajjin sa yana nan ba sai ya saki wani haji na farilla ba duk abin da kuka ciyar na ciyarwa in dai halal ne au nazartum min nazrin wato ciyar wannan ko zakka ne ko sadaka ne da aka ce a bayar ko kyauta ne au nazartum ko kun kai alwashi min nazarin na alwashi alwashi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan ce man nazara an yi Allah falyutihu duk wanda ya alwashi zai wa Allah wata ibada dole sama sai yayi amma nan in aka istinbadi masu ɗari sai shigo anan domin alwashi ne na ce alwashi ne sai su shigo a nan in ka ce a ai sallah ko azumi wannan magana ka ba za ta yi ba don abin da yake wajibi don kai alwashinsa aikin banza ka yi yanzu misali sai ka ce na yi alwashi na yi alkawali in an juma la'asar ta yi wallahi sai na yi la'asar wannan alwashi na ka ai dama dole ne ka yi ai dole ne ka yi mana ko ba ka yi alwashi ba dama tuni Allah ya aza maka abin da ba dole ba shine za ka aza wa kanka sai zama alwashi maka shi yasa annabi ya ce duk wanda ya alwashi zai wani abu na ibada to ya zama dole sai yi kaga ayat da muka karanta huna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharru mustatiran fa dun wani ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran inma nutimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukuran ai abin da an dalilin saukar ayar saboda cika alwashi ne sayyidina hasan jika annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina husaini suka yi rashin lafiya ko rashin lafiya yayi nauyi sosai abokanin sayyidina ali tunda yayansa ne ka san ko yanzu aboki yayan yan aboki suka yi rashin lafiya in akwai mutunci a ce bari a je a duba su balle fa sabon manzon Allah sai suka je duba Hassan da Husaini sai da Abubakar da Umaru da sauran sahabbai suka same su rashin lafiya ta yi nauyi shi abubakar ya fara cewa dama su ka'idan larabawa tun a da har yanzu nan suna iya yanzu mutum bayi da lafiya ko dan uwanka ne ko babanka ko kaninka ko matarka na yi alkawali Allah in na samu wani ya warke sai na yi kaza na ibada ko ne sai na yi sadaka shi yasa shi yace la in wadi arrijili diyara muhammadin a sun wa kun shukuran lirabi fa agnam yace shehu ibrahim ne yace na rantse da Allah na rade ban je ne ziyarci manzon Allah ba wallahi in dai Allah ya kai ni madinatul rasul ne ziyarci manzon Allah nayi alwashi nayi alwashi sai na kwan sallah nafila sai nayi azumi saboda murna Allah ya biya min bukatata fa aganamu saboda na samu ganima na samu riba bukata ta ta riga ta biya duk alheri ya gama samuwa to su suna da al'adu na yin haka shi yasa Allah ce wal fun wal yuhunu durahum alwashin da kuka yi ku cika to sai suka ce in Allah ya warkar da waɗannan yaran nan za mu yi azumi uku sai na bakare faɗa mun shi ah ni ma zan yi uku wani zabi ce ni ma zan yi uku sai na halice ah to balle ni Fadima matarsa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace balle ni to zo alƙawalin azumi uku kunnan to shi kenan ko akwai ataki sai Allah ya warkar da su sai suka dau azumi sai na Ali ba yi da hali irin wanda ka sanin nan to sai suka tare da abincin azumin kwana uku suka tare da abincin azumin kwana uku an zo an yi sahuru yau ana kare sahuru da jijjihi abincin dama na kwana uku ne daidai da su da iyalinsu sai almajiri ya shigo sadaka saboda Allah ku taimake mu ya jama'an gidan manzon Allah ba a zuwa gidanku a rasa agaji saboda Allah yunwa za ta halaka ni don Allah ku taimaka don Allah ku taimaka Fadima ta ji ta ce mai gida kaje ba ce me nake je mai bara ne ha to a duba bashi mana sai ta gaza abincin nan uku saura sai ta bashi kaga abinci ya rage aka zo buɗe baki ana mutuwa buɗe baki sai ga mai bara sai daga saboda Allah jama'ar gidan manzon Allah ba a zuwa gidanku a rasa duk wanda ya zo gidanku ya gama samu ya jinin manzon Allah ya masu daraja ya yan gata kaza eh ta kirari ta kirari sai na da tsima yace a bashi duka bashi duka sai yara suka dan rage suka bayar duka mai gida bai sani ba suka bayar a baka dan rage sai suka dan ci bai ishe su ba sahuru yayi aka samu aka dan sharuwa da dan sauran abinci aka ci can dan sauran abin da ya saura da bino ko kwara nawa ne magariba an zo buɗe baki ana fitowa buɗe baki da ɗan dabinon nan a sha ruwa sai ga mai bara salamu alaikum assalamu alaikum jama'an gidan manzon Allah inna ma yuridu Allah li yuziba ankum rijza ala albayt wa yadhharukum tadhira yayi ta zuba kirari yayi ta kirari yayi ta kirari ai dutsiyar mutun yazo gidanku ya gama samu ai gidanku gidan arziki ne gidan gata ne gidan da sai suka tsima Fadima ta ce mai gidan ce ba shi duka ba shi duka kwaji aka ba ba abun bude baki sai manzo Allah ya zo ganin su da duba sai ya same su cikin gobe kayan gobe abinci yunwa ta, ta kama yara ya gansu cikin hali akwai alamar damuwa da yunwa to shine yana daga wata aka soki wancan aya wai dumu na ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran innama nud'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura kaga sun cika alƙawarin su ne shine yake yake ce mana wa ma afaqatu min nabgatin aw nadartum ku alwashi min nadarin wani alwashi za ku yi fa inna allaha haqiqa allah alimun bihi masani ne da wannan abi in ku cika alƙawarin dai ya sani in ku cika ba dai ya sani ya zamu mun gado alƙawari za mu istighfari kaza da safe da yamma mu yi kaza wajibin mu ne mai amma kamin ka dauka ba dolen ka babu dole amma in ka dauka ya zama ka dole sai ka sai kai kenan wa malil zalimin min ansar amma su azzalumai wanda ba su ciyarwa saboda Allah ba sa cika alwashi da suka yi ba su da wani mai agaza su gaban Allah gobe kiyama saboda haka alwashin da kai dole ka cika shi in baka cika ba to ka samu mai fansar ka wurin Allah gobe kiyama in kana da shi ka neme shi don anan ko baka da shi إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير in tubdu sadaqati sadakokin da aka ce ku yi din nan idan kun boye ta kuka bar a boye fa ni'imma hiya madalla da ita ka bayar da sadaka a boye madalla da ita in tubdu sadaqati fa ni'imma in kun bayyana to madalla da ita wa in tukhuha idan ku kuka boye ta wato hal fuqara kuka ba talakawa ko wa khairul lakum yafi muku wato nan in dubdu sadakati bayyanawa ka bayyanar sadakan da zaka yi in ka bayyana ya kyau fali mahiya bukata da zuciyanka kai saboda Allah domin abin da yasa Allah ce fali mahiya ko da yake abin ya kasu kashi biyu akwai kun ana magana ne kan an fi kumin dai ba ci baka sabtu wa ma akhrajna lakum min al-ardi wala tayammul habitha min tunfiquna wala sun bi akhiri illa tumidu fihi kaga ana magana kan zakkan farilla to sai suka ce abinda ake nufi zakka na farilla ka fito a fili kai saboda kar mutane su zarge ka ce wani tun wurin da muke da ke taba jin zakkarsa ba taba jin ya fi da zakka ba kaga sunan ka ya baci wani duk hatsinan da yake taba jin labarin na bada zakka ka fitar a bayyane a gani wannan kenan sannan idan ka bayar alherin da yake ciki a fili ko ko da sadaka ne ka kyautata niyyarka akwai alheri kamar biyu kaga dai kayi sadakan zuciyarka mai kyau sannan ka koya wani alheri ya gani to wane ma ya bayar da kaza balle ni to ni me nake jira na ma fi cincinta da in bayar da kaza ina fi shi ma dukiya to kaga sai ka zaburar da shi yayi ka zamo addalu alal khair kenan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha to wannan yana da kyawu wayan tukhuwa amma in kuka boye ta wa tutuwal fuqara kuka ba talakawa fa wa khairul lakum inda rabbikum to shi ya fiye muku wurin Ubangijinku in kun bari ɓoye kuka ba talaka mu bukata domin akwai wanda in ka ba shi bayyane baka kyauta ba yana da bukata ka sani amma kamar da za a gaya mana nan ƙarar lalzi na usiru fi sai da zai zai darman fil ardi ya sabu mu jahilu a gana tawi tarihun bi sima mu la yas'aluna nasi ilhafan ba sa iya roƙawa akwai mutane ba sa iya roƙawa sam kun ba su da kuma kai ka san ba su da to in za ka ba su kar ka ba su a cikin mutane sai ka keɓe da kai da mutum asiri ne ka ba shi to irin ta fani in mahiya ko a khairul lakum ya fiye muku don in ka ba shi a bayyane to kaga ka sa cikin damuwa wani ashe ba yi da ai ban san ba yi da ba ai ban san ba yi da ba kuma kaga bai yi ba bayin tufuwa ka boye ta tuwa mu kala boye wa kafir ankum min sayyi'atikum saboda yin sadakokin nan da kuke yi Allah zai gafarta muku daga cikin waɗansu zunubanku ashe ba zunubi duka ake gafarta ba saboda sadaka amma kaga haji in kai an ce duzun maka an gafarta ma ko da yake masu istinbadi malamai sun ce banda haramun din da kace na mutane da abin da ya kama da haji din nan wai gafir an kuma sai atikum wallahi ma ta'maluna khabirun ko Allah masani ne ga duk abin da kuke aikatawa in ku yi don Allah dai shi da Allah ya riga ya sani in ko ba ku yi dan saboda ya riga ya sani tambaya ta farko yace malam idan mutum yana biyan liman sallar da ake bayyana karatu shi wajibi ne shi sai ya yi karatun fatiha a ciki to mu a mazaba muna malikiya babu wajibi sai ya karanta sai da ya saurari liman amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ikra'u fi sakatatil imami lokacin da liman ya kare fatiha din nan yayi shiru kamar ya dauko sura din nan limaman da suke yi shiru kai sai ya karanta fatiha lokacin in ko wanda baya shiru ne wucewa yake yi to karatun liman ya ishe ka karatu kuma sun bayar da dalili na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai ji wani can yana karatu haka yana dan bayyanawa kusa da shi yana biyarsa kuma sallah da annabi ya kare sai ce wane ne yake jayyar ne a cikin qur'ani yace ai mutun na biyar liman sallah zai saurare shi ne kawai amma duk da haka sun ce idan kana nesa da liman ba ka jin karatunsa wannan kam da ka bari wasu wasi ya kama daukan ka ka ci gaba da karatun qur'ani kar wasu wasi ya kama daukan kana kallon rigan da kusa da kai ko zanen bangon da yake kusa da kai din nan wannan kaga shedan zai shiga ciki kenan to wannan shine sai wannan ya ce menene hukuncin matar da ke fita ba da izinin mijinta ba wata kyauta ba mana Ah.
mijin ne ya zama mata ko ya zama matar ta kenan in ba aka fita ba da izinin miji ba an yi laifi kuma in ta kara ga inda ta ce za tana ta yi laifi yi ko kai ya daure ta har ta matsu ya ce ba ya bari a je ko ina don akwai irin su kuwa Ah.
ce ba sa bari a je ko ina Eh, Ah.
wajibi ne su ma a bari su tafi cikin lalura akwai lalura zuwa gaida iyayensu zuwa ganin dangi kar a yanke musu zumunta Ah.
saboda kana auren su wannan haramun ne sai wannan ya ce ya halatta a yi sallar ka atanil fajr lokacin da ake sallar asuba ai da ma lokacin asuba ake rakata na fajr ko kuma an tada sallah yana nufin an tayar da sallah na kamar an tayar da sallah na so in ya ga zai samu raka ba za ta kuce masa ba an ba shi dama ya fito wajen masallaci sai ya rakata na fajiri ya zo ya bi liman in ya ga raka'an za ta kuce masa mu a mazhabin malikiya da an taso ruku'i baka samu ruku'u ba raka'a ta kuce maka amma waɗansu sun ɗauki tsayin ma in baka samu ba to raka'an ya kuce maka gaba ɗaya an ɗahir bai ta lil ta'ifina wal akifina wal qa'im wal akifina wal ruka'i sujudi din nan to yanzu ka ɗauka suka ga cewa dole sai mutum ya samu raka'an gaba ɗaya amma mu dai ba mu na malikiya in an ɗauko daga ruku'un nan baka samu ba to baka samu wannan raka'a ba amma in ya ga dai zai irka ta nufa jirin sa ya zo ya bi liman to shikenan sai amma wajen masallaci don in an tayar da sallan farilla a masallaci ko wani sallah ba za a yi a masallacin ba sai dai in ba ka zo ka bi limamin ka yi zaman ka a wajen masallaci aka sallama ka zo ku yi taku Na'am.
wannan shine abin da eh, shari'a ta tabbatar a kai sai ya ce kuma yana neman malam ya ja hankalin mutane musamman masu zuwa wannan karatun saboda idan ana sallar la'asar wasu suna aiki tare da liman wasu kuma suna kamar riga shi suna aikin sallah kamar su yi rukuyi tare da liman ko kuma su taso tare da shi ko to ba kuma- masu zuwa wannan karatu mutane ai akwai mutane da yawa wanda suke haka na kamar suna rubar liman kenan ruku'u na ko sujuda ko na Eh, to sun ce kanan liman shi yana da sallah abokin liman yana da sallah bai kyauta ba kanan liman ne da sallah ko amma wan liman shine bai da sallah ya riga liman to duk da haka dai an ce su dai haramun ne in dai ba ka rigi liman kabbara harama ba ko sallama kana da sallah sai duk sauran abin da ka rigi liman ko ruku'u ne ko sujuda ne ka rige shi ko dauka kowa ne to ka abin da baka kyauta ba amma ba zai bata maka sallah ba na ba zai bata sallah ba amma ka zama kanan liman kar ka zama wansa in ka zama wansa a cikin sauran wasu wurare in dai ba kabbara harama bane da sallama kana da sallah amma kai laifi amma kullun dai ka zama kanansa mai biya inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi Na'am.
an sa liman don ai koyi da shi ai kana ganin wasu ma in liman ya taso sujuda na ƙarshe sai su maddare su yi zaman su cikin sujuda ɗin nan ba a haka nan saboda an sa liman don ai koyi da shi duk abin da ke liman ya taso sai ka taso kar ka tsaya ka kafe goshin ka ƙasa wai kana da wani addu'a duk da inda aka fito addu'o'in da kai ba su ishe ka ba sai wannan lokaci ai akwai za- saman tahiya akwai sauran addu'a wanda za ka yi ba a yin haka nan Eh, Na'am.
liman an sa shi an yi kaza to sai ka yi to Na'am.
amma ko ba zai ba ta sallah ba eh amma dai baka kyauta ba ko in ce bai kyauta ba shi wanda yi sai wannan ya ce su kuma kudin zakka wasu ya hukuncin zakka su yake kudin sata kudin haramun kudin haramu na zakkan su na a to ba hannun su suke bai zai fudda mutane zakka ba ne ba mutane kar ai bi babu to da rike shi kadai yayi zata kudin mutane sun kai nisabin zakka sai ya fitar to a kyale da su sai ya fitar da zakka mana da shi da Allah kai an gaba ka ci halal na sai ka fidda zakka tun da hannunka suke tun da in ka tashi maida ma mai su an ce ka maida masa in ka tuba sai ka maida masa da ɗan ribar da ka samu sai ka ce an fidda zakka amma na kaza to ka rike zakka baka fitar ba mutane suna jin yunwa zakka ya fitar da ka in yayi sata ya fitar da zakka sai wani ta koya Allah ta aiko sadaka tana neman addu'a saboda to Allah biya bukata Amin.
Allah biya bukatun mu gaba daya Allah biya bukatun duk wanda suke da musu addu'a albarka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amin.
Allah kiyaye mu ya kiyaye mu da Amin.
imani mu da mutuncin mu ai shi ne yake za ku ganin yan boko zuwa su fitar da zakka wai kudin haramun ne to kudin haramun ne kuke ci ku fitar da zakka mana in sun kai shekara ku fitar da zakka da babu ba gara babu dadi ba su fitar mutane zakka su ba su zakka shikenan sun je sanda suka tuba su tuba wa Allah Allah ya muna gafara Amin.
Allah ya kiyaye mu Amin.
ya mana imani mu da mutuncin mu Amin.
sama Najeriya Allah ya bamu nutsuwa da kwanciyar hankali tashi hankali kuma Allah ya yi mana Amin.
masu mulkin kasan mu Allah ya mana riko da hannayensu Amin.
kuma Allah ya mana haka Amin.
ture su ga abin da ba daidai kuma Allah ya ture mu ga abin da ba daidai ba Allah ya kara wa shahanan mu karama آمين Allah ya sa mu yi karshen kwarai آمين بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة للصلاة الفاتحة الرحمن الرحيم آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين.
غير المكذوب عليهم ولا
آمين.
الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين.
والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين آمين.
والحمد لله الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah mai sauraro tafsirin Alƙur'ani mai girma kuka saurara tare da muftin gwandu a Sheikh Malam Aliyu Rini Jega wanda ya fassara mana ayoyi daki daki a yayin da Alarama Mashkur Aliyu ya ja baki tafsirin da ke gudana a makarantar Almarkaziya da ke shiyar Rini a cikin garin Jega ɗaliban makarantar Almarkaziya ne ke ɗaukar yanka wannan tafsiri domin bayar da tasu gudunmawa ga cigaban addinin musulunci yanzu a madadin kabatanin yan uwa abokan aiki wa'inda kan tallafa domin ganin kun ji wannan shiri cikin nasara tun daga Malam Hafizu Hamza da Makiyu Aliyu tare da Malam Kabiru Siniya da fatar Allah ya saka musu da mafificin alkhairi Ibrahim Sidi Muhammad Jiga ke cewa wassalamu alaikum